shekara ta 2024 miladiyya a wannan taro na ƙarawa juna sani na bita don wato faɗa takarda ta farko ta gudana da safe muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka wa malaman da suka gabatar da alkhairi ya sanya a mizani darussa da kuma abubuwa na amfani da za mu koya a ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi a wannan zama kamar yadda aka ambata zan jagoranci wannan zama za a gabatar da takarda ta biyu wanda kai tsaye takarda ce da take da alaka da ilimin hadifi domin za a tattauna ne dangane da muqaddimatu ibn salah ma'rifatu ulumil hadif ibn salah ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai wanda za a ji daga gurin wanda zai gabatar da takarda manya-manyan malaman hadithi na duniya wanda suka hidimta a wannan fanni abu amr usman ibn abdulrahman ashahar zuri wanda ya yi wafati hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 643 ya rayu a ƙarni na shida na bakwai shida zuwa bakwai karshen na shida zuwa na bakwai saboda haka a kai tsaye za mu tafi duba da yanayin lokaci domin mu ji abin da wannan takarda take dauke da shi wanda zai gabatar mana da wannan takarda a shine dan uwa dr ahmad talha wanda ya zo daga zaria dr ahmad talha zaria wanda dr ahmad ɗalibin ilimi ne jajirtacce wanda aka san shi kuma ya fito daga gidan ilimi domin mahaifin shi a yanzu haka farfesa ne da yake koyarwa a jami'ar sulalamido da take jihar jigawa da kunga dama hausawa suka ce wai barewa ba za ta yi gudu ba ɗanta ya rarrafe amma in ɗan ya zo gurgu to dole sai dai a yi rarrafan kamar yadda muke gani a yanzu malam ahmad malami wa ma'aikaci ne da yake aiki a mbayas ya yi rubutu shi ma a abin da ya shafi ilimin hadisi shi ma yana da nashi ƙoƙarin da gudunmuwar da ya bayar rubutunsa na majistar da ya yi akan musannaf na abdulrazak ne ruwayar musannaf a abdulrazak daga imamu malik haka ne akan kallau wani abu makamancin wannan to kun ga ahalin abun ne aka ba su za su tattauna akan wannan gabanin farawar shi daga cikin malamai da muka ƙara samun wato halartarsa wannan zama mai albarka akwai shek tayyib ɗaya daga cikin malamai da suke tiritiri da da'awa a jihar borno ta arewacin najeriya muna roƙon allah saka musu da alkhairi allah ya ƙara ƙarfafa mu wannan takarda da malam zai gabatar kusan za mu iya cewa in muka kalli wani janibi ita ce ainihin gundarin zaman so da dalilin da ya sa za a yi zaman waccan takarda ta farko kamar shimfiɗa ce da za a shiga wannan karatun saboda an samu bullar wani wanda yake ta sukansa a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransu da bola ko buhun yashi wanda wannan albasa ba ta yi halin ruwa ba kun ji yadda aka yi bayanin mahaifinsa duk sanda zai yi karatu zai ce karatun hadifi da aiki da shi shine mai zaman lafiyar al'umma amma shi kuma ya zo da irin wa'annan afkar ɗin da ara wanda ba mu yi tsammanin haka ba to kwatsam yana wannan abin da aka san shi na sukar hadisai sai kuma aka ji wai ya zo ya ce zai yi daura ta muqaddimatu ibn salah zai daura ya karantar da mutane wai littafin hadisi ilimin hadisi kuma ta muqaddima ta ibn salah wanda dama mu mun san za a yi kwamacala ana shiga kuwa waɗanda suka bibiya sun ji yadda aka ringa kwamacala kwamacala farko da aka fara fassara mushkilul hadis ko aka ce wai matsalolin hadisi to shi yasa muka ce ita wannan ibnu salah din a ɗauko ta mu ji wai waye ma ibnu salah wannan muƙaddimar ya take ɗan dagaji zai iya karantar da ita ko kuma sai irin waɗancan da aka faɗi ƙoƙarinsu da ƙwazonsu da himmarsu wajen aikin hidimta wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane alakar takarda ta farko da ta biyu waɗancan an faɗi ya suke a ina suka koyo suwaye suka kwankwada musu kuma da suka koyo me suka zo suka ci gaba da yi to wannan takaddar da za a yi ta yanzu ita kuma idan muka jiya take a nan za mu gano wancananka ya kai ya karantar da ita ko bai kai ba suwane ne suka cancanta su karantar da wannan mukaddima sannan waɗancan da suka fito suka ce wancananka bai san komai ba a ilimin hadithi sun cancanta su faɗa ko ba su cancanta su faɗa ba wannan a takaice shine saƙon zaman gaba ɗaya zan kirawo malam in bashi minti hamsin daidai daidai ya zo ya gabatar da takardar shi saboda haka in yi minti arba'in da biyar zan turo mai takardar dakatarwa sai ya karkare abin da zai a cikin minti biyar ɗin da ta rage mai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da Dr. Ahmad wajen faɗar daidai mu kuma mu fahimci daidai mu yi aiki da daidai wassalamu alaikum warahmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a kafin mu shiga takarda za dan yar gyara a mala ya kira ya ce dokta Allah ta'ala ya yafe mashi abin da yake shine ɗalibin ilimi ne kuma PhD ma dai ana da ya harinta to watakila addu'a yake yi Allah ta'ala ya tabbatar da alheri Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu akwai ana ta wasu suna istishkalin sun ce Ahmad Talhatu Ahmad Talhatu Ahmad Talhatu muna da wani muna da wani mahaifi shi ya fi shahara a Kaduna sunan shi Ahmad Talhatu aka kira sai a tsammanin shi ne ni kuma dan ne Ahmad Yusuf Talhatu Ahmad ibn Yusuf ibn Talha ibn Ahmad ibn Abubakar ibn Muhammad Al-Talhi wannan shine sunan saboda haka in an ji an ce Al-Talhi wani su ce Elta duk sunan ne babu wani matsala akan haka insha Allah Allah ta'ala cikin ikonsa za mu yi magana akan mukaddima ta ibn salah za mu faɗi tasirinsa tasirin wannan mukaddima ta sa ilimin hadisi da kuma yadda malamai suka jajirce wajen yi ma wannan mukaddima wato hidima saboda a fahimci wato wane ne mutum waye da awazi kamar yadda aka sani shi Allah ta'ala ya kaddaro maka kana cikin ɗaliban ilimi wanda za su rika neman ilimi din za su rika min ne akwai shirya da Allah ta'ala ya yi alkawarin zai rika aikowa loto loto alkawarin da Allah ta'ala ya yi alkawarin cewa zai rika aikowa ma bil adama na shiryansa to a haɗe take da wannan ilimi din Allah ta'ala yana cikin ake kira wato ilimi na addini ilimi na addini wato shi kan shi gundara abin da aka saka wa ma'aiki din sallallahu alaihi wasallam na qur'ani da kuma wato bayani da yake yi Allah ta'ala ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna duk wanda ya bi wata tafarki yana neman ilimi Allah ta'ala ya sauƙaƙe mu tafarki zuwa ga aljanna to kaga wato abu ne mai girman sha'ani kwarai da gaske zama kai Allah ya zabe ka daga cikin masu bibiyan ilimin addini masu koyansa masu koyar da shi idan Allah ta'ala ya sanya kana daga cikin waɗanda suka kai suke da ahaliya su koyar da ilimin addini to kuma haka ilimin addinin kaga muka ce ilimin addini da faɗinsa in mun tsuke kuma in za mu zo mu magana akan ilimin hadisi to kaga wannan shine ajalul ulum wa ashrafuhu ajalul ulum wa ashrafuha shine ilimin hadisi shine ilimin hadisi saboda shi ilimin sunna na manzon Allah a ilimi ne da yake bayani akan gundanin abu da aka sukar manzon Allah ba zai yi ka fahimci ilimin addini ba kowane ne kai ba zai yi ka fahimci sakon Qur'ani ba saboda a dunkule yake sai ka fahimci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana mana bayanin irin wannan a wato muhimmanci da manzon aka daura wa manzon Allah wajen yin bayanin Qur'ani Allah yake cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun muka saukar maka da wato azzikir Qur'ani kaga ana abu aka faɗa akwai azzikir shine alqur'ani an bato da aka saukar sannan kuma akwai bayanin da aka aza manzo Allah kace siyayi shi litubayyana linnasi in aka ce litubayyana linnasi kamar ran an ce mana ne manzo Allah zai mana bayani li yaqula qawlan yakunu bayanan lilqur'an wa li yaf'ala fi'lan yakunu bayanan lilqur'an wa li yaf'alu bi hadaratihi wa la yunkiru alaihim wato in an tashi za a yi zai bayanin an ce za a yi sallah an ce a yi haji sai ce sallu kamar ra'aytumuni kaga yayi bayani kenan khudhu anni manasikakum kaga shi ma yayi bayani ko ko a kawai bari ya zo a yayi aikace a gani kamar yanda yayi sallah sabai suna kallon suna kallon sa ta baya ya hau wani wani wani tudu ya sallah suna ganin sa kaga wannan ma bayani ne haka zalika abinda zai za a zo a gaban shi ya ce a'a wato ya halatta ai ko bai inkari ba bai musu ba kama al'azur ko abin da ya kama da wannan kamar da ɗaliban ilimi suka san waɗannan abubuwa duka an zo an yi gaban manzan Allah wahayi na sauka kuma a ce ka su daina yi ba to wannan shine takariri hanyoyin nan guda uku nan ta nan kadai ake samun sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kuma sune a dunkule sune hadisi sune hadisi haka hadisi ba wani ba wani abu bane wanda yake a wata boye ba wani abu ne shi kanshi Qur'ani ya riga ya tabbatar mai cewa baya san hadisi kamar yana cewa shi ma yayi mutune Qur'anin ne manzala cewa kai litubayyana linnas saboda ka musu bayani kamar mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wala allahum yatafakkaruna Allah ta'ala ya nuna mana ayi babu mata cewa da abinda manzala ya zo mana da shi ba amsa amma ta kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu saboda haka mutum ya ce zai wadata da qur'ani kawai ya bar sunna to kaga ba addini yake son yayi ba wannan hanya ne na batatu hanya ne na kangararru hanya na wato masu ilhadi a cikin ayoyin Allah ta'ala Allah ta'ala ya sa ni da ku ba ma cikin masu ilhadi mazala a cikin hadisi hadisin sunan abi dauda musa na imamu ahmad da sanadi ingantacce hadisin ma'adi karib da abu rafi' mazala yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle an bani qur'ani da kwatan kwacin sa tare da shi saboda haka to kanka tsaye ka faɗa cewa hadisin mazala wahayi ne hadisin manzan Allah wahayi ne shi ma aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka sani manzan Allah baya magana da san zuciyarsa da abin da kaga yayi bayani game abin da ya shafi addini to lalle wato wahayi aka yi masa ko kuma yana maka bayanin shi kanshi Qur'ani din ne to shi wannan a takaice a dunkule shi ne ilimin hadisi ilimin hadisi ko dai a dirayansa ko a riwayansa ilimin hadisi akwai ilimin hadisi da zaka karanta wato a dirayansa shine wato sunnoni ka ce wannan sunna ta inganta bari in dabbaka wannan sunna aikace kenan sanar riwayatan abinda za ka zo ka dinga duba mazajen isnadin kai ma in ka samu dama ka ruwaice shi in ka samu dama kai ma ka ruwaita to wannan shine diraya wa riwaya shi ilimin a hakan shi to dama shi Allah ta'ala ya sanya wannan ilimi kaya ce a makogarin yan bid'a wannan ilimi shi wato kaya ne mai karfi mai tsini kwarai da gaske akan duk wani wato mai son zuciya duk wani dan bid'a duk wani wato batacce ba wanda zaka ga yana kin sunnan manzon Allah ko wane ne shi sai ka same shi wato ko dai dallun ne ko mubtadi ne ko dai dallun ne shine wato wanda ya zama ya ya bace mubtadi kuma mai kirkirowa addinin Allah wanda wanda babu shi ko ko ya zama gawin ne mutakabbir akwai dallun mubtadi shine wanda zai je kawai ya dinga kawo abubuwa da guluyin sai yana ibadansa akwai kuma gawin shine mutabi'ul hawa wanda zai bi san zuciyarsa da gangan ya takabburanci a ce masa ga dama ya ce a shi hagun ne dama kaga wannan babu yanda zaka yi da shi sai dai ka cika da masa addu'a amma su ahlus sunna wal jama'a wanda su ne ma'abuta gaskiya a su gabaki da suna tsantsanta biyayya ne ga Allah da manzon shi su sun riga sun cewa wato sunnan manzon Allah ba a hukunta ta wato ba a hukunta ra'ayin wani akan sunnan manzon Allah sunnan manzon Allah ita ce kadai a bar bi biyayya ta bai ɗaya shi sa wato ya tabbata da hanya na gangami daga sahabai da yawa daga Ali bin Abi Talib da wasunsu sahabai da yawa suna maganan wajabcin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ake ruwaitowa daga Ali bin Abi Talib yana cewa ma kuntu li'ada a sunnata rasulillahi li qawli ahadin minan nas ba zan bar sunnan manzon Allah ba saboda kai maganan wani saboda kai maganan wani a lokacin yana magana da wato sahabi irinsa a falala shi ma ya kawo wani wani abu da yake gani ya sa abu sunnan manzo Allah sai yake cewa a'a ma kuntu li ad'a qawl sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li qawli ahadin minan nas kowaye shi inji Ali ibn Abi Talib ba zan bar sunnan manzo Allah saboda kai maganar sa ba wannan wato athari ne ingantacce Imam Bukhari a cikin sahih littafin sa Imam Ahmad Abu Ya'la al-Bazzar a cikin masanid din su Abu Ubaidan al-Qasim ibn Sallam a cikin An-Nasikh wal Mansukh الطيالسي أتي مسند إنسى الدارمي تكين مسند الجامع سنة رويتوش تهانيا شعبة ابن الحجاج دقا حكم ابن عتيبة دقا علي ابن حسين دقا مروان ابن الحكم da wannan hadisi da kuka ji hadisi ne ingantacce ya tabbata saboda haka wato ita sunna ba zai zo ana kama ka sunna ka zo kana cewa wai ga ra'ayin wani ba ce ga ra'ayin wani ai maliku me me ba ya riga mu sanin wannan ba a sunna ba a cewa malam wani me yasa ya batta a'a a je da mai uzuri a bashi uzuri shi a karan kansa amma ba wai akan jama'a ba a ce tunda ya mata kuma ku bashi kuma wannan sunna din wannan wato wato hanya ce ta fadara ruba hanya ce ta masu wanda suka fahimci daidai ba su fahimci gaskiya ba saboda haka Allah ta'ala wannan sunna ta manzon Allah ya wato keɓe mata wasu manya-manyan mazaje mazaje zukurul rijal mazan ma su a cikin mazan su maza ne su Allah ta'ala ya keɓe su saboda su wato kiyaye sunnan manzon Allah suka rika tafiye-tafiye suka riga wato bibiyan wato sunnonin manzon Allah suna taskacewa suna kuma kawo wasu ka'idoji da su tabbatar an kare sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sanya wato sharadai iri iri tsaurara wanda za a tabbatar cewa an kiyaye sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kiyaye sunnan daga dukkan wani wanda zai zo ya da'awan cewa manzon Allah ya faɗa ai manzon Allah yayi ko abin da ya kama da wannan alhali ba gaskiya yake yi ba shi yasa wato malamai tuntunin magabata suke faɗan cewa shi wannan isnadi da za ku ji ana cewa an wani an wani ko haddathana fulan qala haddathana fulan to wannan addini ne kai tsaye kamar yadda Abdullahi ibn Mubarak yake faɗa Imam Muslim ya rawaito a cikin muqaddiman sa yake cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnad la qala man sha'a ma sha isnadi nan addini ne wato inda zamu bi kan ka'ida ta da muka koyo a makaranta shi isnadi ya kamata ya zama cikin masalihul amma ne wato inda zamu bi a fahimtar mu kawai isnadi ya kamata ya zo a cikin wato masalihul amma ne ko abin da kace al masalihu allati arsala ash-shari'u hukmaha haka kamata ya faɗi wata maslahoyi ne na addini da yanda zaka kiyaye addini ka je in dai bai cikaro da wato asalin qawaidar shari'a ba ka je ka ta yin kayanka mai littafi mai wato gina masallaci mai gina wato makarantu wannan duk amar maka ka je ka kayanka amma me yasa Abdullahi bin Mubarak yake cewa al isnadu min ad-din kai tsaye abin da yasa yake faɗa a saboda wato shi ma ya hararo watakila suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi kai tsaye ya nuna cewa wato shi isnadin nan addini ne baki daya abinda zamu hararo gami da wannan shine wato abin wannan hadisi da Abdullah ibn Mas'ud da Zaid ibn Thabit da wasu daga cikin sahabbai suke ruwaitowa da labazi makusanta juna manzon Allah yake cewa nadarallahu mar'an sami'a minna hadithan fa hafizahu hatta yuballighahu فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه wa ruba hamil fiqhin laysa bi faqihin manzo Allah yake cewa Allah ta'ala ya haskaka fuskan wani mutumi wanda ya ji hadisin mu inji manzo Allah hadisin wato addini da manzo Allah ya koyar fa hafizahu sai ya haddace shi hatta yuballighahu saboda ya je isa da wannan abin da ya haddace fa ruba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu so da ma ana samun wani wanda zai rike ilimi na sunna ta manzo Allah ya je ya kai zuwa ga wanda shi ya fi shi sanin ilimi ya fi shi fahimta kaga wannan afakace ana gaya mana cewa wato ilimin isnadi ne ka kai tsaye zaka kiran ilimin isnadi addini ne wannan kai tsaye ba ya shiga cikin wani masalib al'ama ne ba a'a yana ma cikin addini ne doran addini sadaka wanda zai ce wai yaushe za mu ta faɗin haddathana haddathana nan ku kuje kaza kaza kaza kaza magana na rashin kyautawa wannan kai tsaye yana faɗa da addini ne wannan addini ne yake faɗa da shi wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi Ibn Majah suka rawaito da sanadi ingantacce kaga wannan muka ce gami da wato isnadi na mazala ke magana tunda idan na ji hadisin mazala na ji na gaya ma malam shi ma ya gaya ma wani kaga farubba muballigh farubba muballigh aw amin sami ya taso farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu ya taso kaga isnadi ya fara ana sadaka ilimin isnadi kamar Abdullahi ibn Barak yake faɗa wannan addini ne har ila yau kuma akwai hadisi da Imam Ahmad da Abu Dawud suke fitar da shi ta hanyar al-Amash Sulaiman ibn Mihran daga al-Qadi Abdullah ibn Abdullah al-Kufi Qadi Rai daga sa'id ibn jubair daga abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa manzo Allah ya ce tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum manzo Allah nan yana bada wato magana cewa lokacin za a samu gayan isnadi ma isnadi ali to dama baka ba zai fita daga waɗannan ayarin ba sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sai manzo Allah ya kira tasma'una za ku ji ilimi wa yusma'u minkum kuma kuma za a ji daga wajen ku wa yusma'u mimman sami'a minkum suma almajiran almajiran ku suma za a ji daga wajen su kaga wannan ba isnadi bane wannan kaga isnadi ne saboda haka muka faɗa cewa shi ilimin isnadin nan ilimi ne na addini kai tsaye saboda haka yayin da kake neman ilimin hadisi dan uwa dalibi abinda kake yi addini ne kai tsaye kar wani ya ce maka wai kana bata lokacinka kai ba za ka zama alƙali ba ba za ka zama malami ba wa zai sani kai ka je ka rike alungu kullum kana ta fama da isnadi daya kai wata da watanni ka kasa kai gacinsa wannan duk bai sa abin da yake yi ba saboda wannan addini ne ko da kai kaɗai ka fa'idantar da kanka to wannan ka ya isa wato abin martaba wajen ubangiji ubangiji kuma zai baka ladan ka cikakke zai baka ladan ka cikakke saboda haka wato a karɓi hadisai na manzon Allah wanda suka tabbata ya zama tilas wannan wajibi ne a addini wajibi ne kowa da kowa a yayin da aka ce mishi manzon Allah ya faɗa kuma aka tabbatar manzon Allah ya faɗa to bai kamata ya kawo wani san zuciyarsa ba ha malamai malamai wato sun yi magana akan a shi kashi wato wannan ilimi na isnadi yanda wato suka rinka fito da abubuwa iri-iri na ka'idoji saboda su wato kiyaye wannan addini su kiyaye wannan addini da kuma wato nuna cewa asalin masu kiyaye wannan addini a wannan al'umma su ne malaman hadisi akwai malamai da dama wataƙila saboda yanayin lokaci za mu tsallake amma daga ciki akwai abin da subhanahu tauri ke faɗa yace ma a'lam ma a'lamu amalan huwa afdalu min qalbi al-hadith liman arada Allah bihi ban san wani aiki da ya fi ilimin hadisi ba ga wanda ya tsarkake niyyarsa kaga wannan shi ma yana ƙara tabbatar maka cewa ilimin hadisi ilimi ne babba ibrahim ibn adham yana cewa inna allaha yadfa'u al-bala an hadhihi al-umma bi rihlati ashabil hadith Allah ta'ala yana tunkuɗe fitina daga wannan al'umman saboda wato tafiye-tafiye da malaman hadisi suke yi hai yanzu kuma mu ce in ba ma tafiye-tafiye yanzu akwai malamai da suke bi dare da rana wajen tabbatar wannan ya inganta wannan bai inganta ba malamai da yawa sun yi ta maganar cewa duk wanda aka gaya mishi hadisan manzo Allah ya ce shi bai yadda ba to wannan ko dai ka ce mishi munafiki zindiki in ji malamai fa ko kuma ka ce mishi wato jahili mubtadi wannan haka wato Ahmad ibn Hanbal in an duba wace ma'rifatu ulumul hadith na al-Hakim an-Naisaburi haka yake fada yake rubuta da sanadin sa zuwa ga Ahmad ibn Hanbal yace wani mutumi an je an ce mishi ga ga ashabul hadith sai yake cewa ai waɗannan mutanen banza ne sai Imam Ahmad kawai ya kaka riga sai ce ai wannan zindiki na kyale shi ya shiga gidan abinsa kaga wannan yana nuna maka cewa duk wanda yana fada da ilimin hadisi ko fada da malaman hadisi ko yana cewa ilimin hadisin a bashi to wannan wato abin da yake yi ba ba yana kan turba ce ta shirya ba kuma ilimin hadisi shine wato abin da yafi nauyi ga dukkan wani mulhidi dukkan wani da kisa kama ilimin addini tasgaro to shi yafi wato kawo mishi cikas za mu takaita a nan mu shiga wato maudu'i kai tsaye to shi ma kashi ibnu salah ya shigo cikin daga cikin dandazon malamai da suka dinga ba wato ilimin hadisi kariya shi ma za ka sashi a cikin malaman da suka ba da gudunmuwa yajitacciyar gudunmuwa wajen kare hadisin manzan Allah da wajen kuma ba da gudunmuwa wajen a fahimci sunna ta manzan Allah a fahimci ingantacce da wanda ba ingantacce ba ya wallafa littafi kamar da aka sani mashahuri ana kira littafin muqaddima ta ibn salah wanda za mu zo mu magana a kanta sai dai za mu ɗan yi magana tsokaci kaɗan akan rayuwar shi wannan mawallafi na wato ibn salah a shahar zuri ibn salah sunansa abu amr uthman ibn abdurrahman al-kurdi al-sharkhani al-shahr zuri wannan shine wato abinda malamai irin su ibn khallikan a cikin al-wafayat da abinda wato shi az-zahabi a cikin tarihu siyar alamin nubala da kuma wato littattafai tarihul islam da suka faɗa cewa shi bakurde ne shi bakurde shine wato wanda suke wajen irakin nan daga cikin kurdawa ne shi shi kaga ba larabi ba larabi bane wato gariya garau amma dai yayi mai ilimin addini hidima kuma Allah ta'ala ya karbi wannan abu insha Allah ta'ala an haife shi 577 a Sharakhan Sharakhan tana kusa da wato Shaharazu din Shaharazu din da kaje ana magana da ya shahara da ita to ba ne asali aka haife shi ba an haife shi a Sharakhan ne tana kusa da Shaharazu din daga baya kuma ita Shaharazu din sai zama yafi shahara da ita ita shahararru tana iraki tana irbil a iraki kuma wato ya yi tun malaminsa na farko shine babansa ibn salah kai ana magana salahuddin babansa kenan baban malami ne a shafi'iyya ya karantar da shi wato ilimuka daban ya kuma yawuce yawuce ya zaga wato garuruwa domin neman ilimin addini da kuma neman hadisi ba wai ya ringa neman ilimin hadisi da kuma ilimin addini kai tsaye ibn khallikan ya cewa ya karanta al-muhazzab tun mai tun yana shagirinsa gashin baki bai riga ya zama ya yi yawa a bakinsa ba al-muhazzab kamar yadda yan wani ɗalibai suka sani babban littafi na shafi'iyya in ka karanta shi wato za a maka san barka to shi ya karanta tun yana yaro karami sannan kuma ya yi yawute yawute ya je bagdad ya je hamadan ya je naisabur ya je harran ya je dimash ya je garuwa da dama wajen sauraron ilimin hadisi da sauran ilimuka da yawa kuma malamai da yawa sun karantar da shi banda wannan kuma ya sami a matsayi da ya rika samu na karantarwa tun yana da yan shekaru sai fara karantarwa ya karantar a al-qudus a madrasatul nasiriyya a nan ya fara karantarwa wanda salahuddin yusuf ibn ayyub rahimahullahu ta'ala ya kafa yayin da aka samu an samu yar tabarbarewar zaman lafiya ya tashi ya kuma dimashq a makaranta ta arrawahiya a nan ma ya karantar daga nan kuma yayin da wani sarki al-ashraf bin al-adil ibn ayyub ya gina wani darul hadith al-ashrafiyya ya gina wani wani katafaren makaranta da ake katar da ilimin hadisi sai ya sanya ibn salah din shine farkon malamansa malamanta wanda ya rika kula da ita to a nan ne a wannan makaranta mai albarka har ya wallafa littafin sa ta muqaddima ta ibn salah da ake faɗi wannan littafi anan ya wallafa kuma manya-manyan malamai sun rika lama su ne manya-manyan malaman waɗannan wannan wato makaranta mai albarka imamun nawawi abu shama kafin shi ma imamun nawawi banda imamun nawawi kuma har zuwa kan su alhafizul mizzi a duka sun karantar a wannan makaranta mai albarka malamai da yawa sun yi wato yabo mai kyakkyawa a kansa imamul zahabi yana cewa wa kana imaman bari'an mutabahiran fil ulumi diniya yace ilimi wato malami ne shakundum ta ko ina ka same shi zaka same shi wato ya san ilimi wannan ya faɗa a cikin wato tarihul islam sannan kuma a can wani bangare ke cewa kana hasanul itiqad mutum ne mai kitawan aqida ka san wannan shi ma wani abu ne da ake son aji wa kana hasanul itiqad shi mutum ne mai kitawan aqida ala madhhabi salaf yana kan madhhabi na magabata yara kaffa an ta'wil baya ne baya ganin a rika yin tawilin sifofin Allah ta'ala wa yu'minu bima ja'a Allah bima ja'a an Allah wa rasulihi ala muradihima wa la yakhudhu wa la ta'ammaq wato shi baya shiga wannan ilimi na kalam din ya rika cewa zai fahimci addini da haka ibnu khallikan ya daga cikin ɗalibansa shi kansa ya yi yabo mai kyau kan malaminsa ya ce wallahi mai zal amurhu jariya ala sadadin wa salahin wa ijtihadin ya ce bai gushe ba mutum ne da ya ci gaba da zama ɗabi'a na gargaru ɗabi'a na kirki ɗabi'a na wato shagalta da ilimi har zuwa lokacin da ubangiji ya karɓi rayuwarsa allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa shekara ta ɗari shida da arba'in da uku bayan hijira a dimash kuma an wato an binne shi a dimash a makabatar sufiya wannan makabata shahararriya da aka da aka wato binne manya-manyan bayan allah a cikinta ibn salah yana da littafai da dama da ya yi daga cikin waɗanda ake faɗa akwai wato littafi da ya yi akan manasikul hajj manasikul hajj ibn khalikan yake faɗa sannan kuma da littafi da ya siyanatu sahihi muslim min al-ikhlal wal ghalat wa himayatihi min al-isqat min al-isqat wa saqat wannan siyana ya rubuta akan sahihi muslim ne inda yayi bayani akan wato yanda za a dabtul alfaqin sahihi muslim da kuma ya bada magana akan wasu daga cikin ma'anonin wasu abubuwa da suke alaka da hadisan da ke cikin sahihi muslim banda shi kuma ya da wato littafi da aka rubuta kan fatawoyinsa banda shi kuma sai kuma muqaddima ta ibnu salah wanda akan ta zamu magana yanzu insha Allah ta'ala a muqaddima ta ibnu salah kamar da muka faɗa ya wallafa wannan littafi mai girma yayin da ke karantarwa a dalul hadith al ashrafiyya anan ne ya wallafa wannan littafi mai albarka kuma ya ci gaba da shiftan sa lokaci bayan lokaci jama'a kuma suka karbi wannan littafi mai mai daraja ya kamata a san cewa shi wato ƙa'idojin ilimin hadisi da kuma wato yadda malamai ke ɗabbaka shi kasa ƙa'idojin da kuma islahat ɗinsu abubuwa da suke amfani da shi suke kaza kaza ne kaza sahihi ne kaza kaza irin wannan ko kaza fiƙa ne wani fiƙa ne waɗannan islahat ɗin malamai dama can akwai shi a magance a aikace da magance suna aiki da abin su dama sai dai wato a rubutu a gami da shi ya zama wato ya samu jinkiri bai zama shine farkon da abin da aka fara samu ba daga cikin wanda ake cewa ya fara yin rubutu akan wani bangare na ilimin hadisi ba duka ba akwai Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj an ce yayi wani rubutu akan wato ilimin hadisi banda shi akwai Malik ibn Anas shi ma ce yayi wani rubutu akan ilimin hadisi a daga nan kuma sai wasu daga cikin malamai na sunna suka duka wallafa littattafai akan ilimin na ilimin hadisi amma ko a farkon littafi ko a ƙarshen littafi ko da zamu duba cikin sahih muslim za ku duba muqaddimarsa da yayi a farko aka ga yayi magana akan wasu abubuwa na ilimin hadisi musal da sauransu in ka duba cikin wato ƙarshen jami'u tirmidhi akwai al'ilal ya yi magana akan wato wani bangare na ilimin hadisi Imam Shafi'i shi ma a cikin wato a risalansa yayi magana akan wani bangare na ilimin hadisi yayi magana akan khabarul wahid yayi magana akan sharɗin karban musal da sauransu da sauransu A- amma wato a fara wallafa littafi kai tsaye akan ilimin hadisi malamai suna cewa wanda ya fi shahara shine wato littafin al-muhaddithul fasil bainar rawi wal wa'i na al-allama Rama Hurmazi Rama Hurmazi uh, ya wallafa littafi game da ilimin hadisi sai dai kuma wato ta- takaitacce ne kwarai da gaske kuma bai isti'abi bai gama komi da komi ba bayan shi wanda ake cewa sai ma'rifatu ulumil hadith na Abu Abdullah al-Hakim sunansa cikakke shine ma'rifatu ulumil hadith wa kamiyatu ajnasihi littafi na na al- Abu Abdullah al-Hakim wanda ka iya cewa shine farkon littafi da aka rubuta ya tattaro ilimin hadisi tattarwa mai ban sha'awa kusan tunda shi dama hafiz ne ba ya ya yi yawace yawace ya tara hadisi kuma ya san hadisin sadaka to littafin da yayi ka iya cewa shine farkon littafi da aka rubuta game da ilimin hadisi kuma ibnu salah ya tasirantu da wannan littafi kwarai da gaske ibnu salah muqaddiman sa ya tasirantu da ma'rifatu ulumil hadith na al-hakim an-naisaburi bayan nan kuma akwai abu nu'aym al-asbahani wanda yazo ya fitar da wato al-musakharat ma al-hakim shi ma ya rubuta wannan sai al-khatib ya biyo baya ya dinga rubuta al-kifaya ya rubuta al-jami' da adabil shaykh was-sami' da sauransu da sauransu ya rubuta littattafai da dama al-khatib al-baghdadi har wato shine ibn nukta yake cewa kullu man ansafa alima anna al muhaddithina ba'da al khatib iyalu ala kutubihi ita duk wanda yake da adalci ya san cewa duk wani wanda ah, ya rubuta littafi na ilimin hadisi bayan al khatib al baghdadi to ya zama iyali ne ga shi littattafan khatib al baghdadi saboda abin da ya rubuta kusan ba wani fanda bai rubuta ba shi to ana nan ne kuma shi ma al qadi iyad as sabti al andalusi ya rubuta al ilma ila ma'rifati usul al riwaya daga nan kuma sai abu hafs al mayyanji ya ya rubuta ma la yasa'ul muhaddith jahluhu har zuwa aka zo aka same shi kansa malamin namu al-hafiz al-faqih abu amr uthman ibn salah ah, abu amr uthman ibn salah ibn abdurrahman ash-sharazuri muka fada cewa yayin da ya zama malami a al-ashrafiyya sai ya rubuta littafin sannan ma'rifatu ulumil hadith Ah, kamar yadda wannan shine ta abinda wato ah, ah, wanda ya taji littafin al-ustad dr nuruddin itar abinda ya faɗa kenan yace sunan littafin ma'rifatu ulumil hadith idan kun lura kuma ya sunan littafin yayi kama kwarai da gaske da sunan littafin al-hakim an shi yasa malamai in ka duba za ka gani akwai kamanceceniya kwarai da gaske a littafin al-hakim an da kuma littafin muqaddima ta ibn salah a wasu na cewa ma asali wannan littafin ya fara karantarwa sai ya rika yin hashiyoyi yana rubuta dan taƙibi da sauransu to da ya tattara tattara ya tattara ya ƙara tacewa shi kuma sai ya fitar da littafin shi na muqaddima ta ibn salah ya fitar da nau'uka daban-daban na ilimin hadisi ya kashi wato nau'i 60 da 65 ya faɗa abubuwa da yawa malamai da yawa suka yi ta magana cewa wato littafi ne da wanda suka zo bayan shi suka shaida cewa an yi aiki kwarai da gaske kuma an tace ilimi ne a ciki mai wato mai ban ƙayi ga wanda zai lura da shi wanda littafi na ibn salah zai ga malamai suna faɗan cewa wato tartibi mawdu'iyan babu shi wato ya fara magana akan isnadi in ya gama gama kan isnadi ya zo ya kai akan matani to irin wannan wai sai in ya fara kan zai iya fara magana kan wani abu da yake kan isnadi ne sai kuma ya juya zuwa ga matani suka ce to kaga wannan babu tar- tartib mawdu'iyya mutajanisan wannan ah, daga cikin uzurin da malamai ke bashi suna cewa saboda ya fara shiftan littafin ne to wataƙila wani ya zo ya ji na farko bai zo ya ji na biyu ba ya mazi ya ji na uku to kuma sai ya kyamaci ci ya ƙara gyara wannan tsarin littafin saboda kai zama an sukukuta yanin tsarin littafin sai ya bashi a haka amma da littafi ne da malamai suka ce a wato salsun a fi uslubihi matinun fi babihi wato a cikin babun nan wato babi ne mai- mai girman gaske daga cikin hasa'is da malamai ke faɗa kamar da nuruddin ita da ya ya faɗa a cikin muqaddi- a taƙiƙi da yamma littafin yake cewa daga ciki abin da zaka gani a wannan littafin Ibn Salah shine yanda ke istinbati wato mai zurfi na mazhabobin malamai kan abin da shafi ilimin hadisi wato yanda yake kawowa ba zai kawo bai cika maka shafuka da yawa ba ko sadaru da yawa ba zai dauko inda kawai yake bukata ne kuma yayin da zai dauko zai cikin azanci da gwanin cewa ba zai baka wuya ba zai fi haka fahimci asalin sakon kawai kai tsaye shine ce al-istinbatu daqiq kenan li madahibul ulama daga nan kuma yake cewa kuma akwai yanda ya dinga tace ya dinga ya dinga wato tsaftace ta'arifi a kamar da aka sani daga cikin ta'arifin da ya kashe da malamai shi ta'arifin hadisi hasan aka ga wani malami ya ce kaza wani malami ya ce kaza to a- shi wato imamu ibnu salah ire-iren waɗannan ta'arifan ya daga cikin wanda ya dabkun su ya sa aka kiyaye aka tsaftace aka fahimci abin yanda ya kamata sannan kuma abin da magabatansa ba su yi ta'arifinsa sosai ba to shi ya yi ƙoƙarin ya kamanta ila iyaka dai shi ma kamar yadda ka sani a iya samun wani lokaci da aka samu dan zamiya wasu musu raddi ko abin da ya kama da wannan wanda ko sha'anin ilimi haka yake sannan kuma a shi ya yi dinga in ya kawo mazhabin malami zai kawo inda ake da itirazi a kansa ya ce wannan ra'ayin da malam ya kawo na malam wanda na kawo to amma akwai inda akwai iskali a ra'ayin zai kawo maka a littafin nasa na mukaddima ta ibn salah da sai abubuwa iri-iri da malamai suka faɗa in kun je kun duba wato taƙin da nuruddin itar yayi za ku ga abubuwa wajen guda biyar da ya faɗa littafi ne mai albarka kwarai da gaske da malamai suka yabo kwarai da gaske a kansa suka rika sharhi suka rika wato rubuta mishi annukat da istirakat wasu abubuwa da suke yin cewa ya kamata a dan masa gyara aka masa gyara wasu suka yi sharhi wasu suka yi wato talhisin sa wasu suka yi ikhtisarin sa littafai da dama duka kowa da kowa ya rika wato dabdala akan littafin wato na ibn salah daga cikin yabo da malamai suka yi akan wannan littafi nashi akwai imamu zarkashi a cikin nukat ɗinsa yake cewa waja'a ba'dahum al-imamu abu amr ibn salah fa ajma'a mafriqahum wa haqqaqa turqahum وأجلب بكتابه بدائع العجب وأتى بالنكت والنخب حتى استوجب أن يكتب بذوب الذهب والناس كالمجم... كالمجمعين على أنه لا يمكن وضع مثله وقصارى أمرهم اختصاره من أصله zan dunkula maganan saboda yanayin lokaci a nan abin da yake faɗan cewa imamu ibn salah ya tattaro abin da yake a walwaje ya barbazu a littattafai sai ya tara maka shi waje guda sannan kuma ya zo maka da abubuwa masu ban ƙayi masu ban sha'awa wato ka ce ba ya kamata a rubuta wannan littafi nashi wato da ruwan zinari ya kamata ya rubuta an yukta bidau bidda haka a zarka shi ya faɗa a ce duk malamai wanda suka zo bayan shi sun yi ijimai akan cewa ba zai yi a wallafa littafi irin nasa ba wannan kaga gaya ce wurin yabo kwarai da gaske iya abin ce iya abin da suke iyawa shine sai ikhtisarin sa ko shi talhisi amma dai ba sa iya zuwa da abin da yake sai zai cin kudana shi din a kwatankwacin wannan shine abin da al-hafiz al-iraqi ya faɗa shi ma a cikin wato at-taqid wal idah yace fa inna ahsana ma sannafa ahlul hadith fi ma'rifati al-istilah daga mafi kyawun abin da malaman hadith suka rubuta a cikin mutsalolin hadith kitabu ulumul hadith ibn salah littafin ulumul hadith na ibn salah kaga shi ma wannan yabo ne makura kurai da gaske daga nan ibn jama'a shi ma irin wannan yabon yake fada a cikin al-minhar rawi fi muktasar ulumul hadith an-nabawi yake cewa waqtafa atharahum ash-shaykh al-imam al-hafiz taqiyuddin abu amr ibn salah bi kitabin bi kitabihi alladhi aw'a fihi al-fawaida wa jama'a wa atqana fi husn ta'libihi ma sana'a yake cewa daga nan imamu ibnu salah ya biyo baya ya rubuta littafi wanda ya cika shi da fa'idoji ya kuma wato taro tarowa akwai azanci akwai gwanancewa a cikinsa ya kuma kyautata wallafansa kaga wannan duk malamai ne suke magana akan wato kalmomi ne masu kanshi masu daɗin ji akan littafi da wannan malami ya rubuta kawai ka rubuta littafi malamai su dinga yabo irin wannan kaga wato ba karamin ba karamin wato gawo da katari ka samu ba saboda haka wato wannan littafi kamar da muka faɗa littafi ne da Allah ta'ala ya sa mishi albarka ƙwarai da gaske malamai da yawa a bayan shi ko dai su ikhtisari ko su dan masa gyara ko su dan yi kaza amma dai ba sa zuwa da kwatankwacin nasa wannan kuma Allah ta'ala wannan falala ne da yake ba wanda ya ga dama Allah ta'ala ya ba ibn salah alaihi rahmatullah littafin nasa ya yi mishi wato muqaddima muqaddima mai kyan gaske mai ban sha'awa in ka duba a nan ne wato ya yabi malaman hadisi ya kuma yabi duk wani galibi na hadisi mai shiga cikin wannan ilimi yake cewa wa inna ilmal hadisi min afdalil ulumi al-fadila wa anfa al-funun an-nafi'a yuhibbuhu dhukur ar-rijal wa fuhulatuhum yace mazan a ciki sai maza su suke san wannan ilimi mata maza ba zai so ba haka wani ya kaji yanzu yana cewa shi ilimin hadisi waye waye waye ka ma wani shi mata maza ne ba namiji ne ba ba namiji bane bai zama namiji ba amma inda namiji ne da gaske to aya tun ya je ya koyi wannan ilimin ma duk shekarunsa da yayi har wato ya samu furfura amma bai je ya koyi wannan ilimi ba me yake jira in an yi magana a ce usul fiqi usul fiqi ilmul ala la ka shi ilimin hadisi ba zai yi ba ba wanda ba wanda taba ce ilimin hadisi ilimin usul fiqi wai shine ilimi wanda yake wai wai in ka kanta shi wai shine medicine wai wai ilimin boko wai ta faɗa wannan magana ba shi ilimin ala me a cikin ilimin usul fiqi ma an ba ma wasu kalam din ba wasu kalam ne aka cika shi mutum na bukata ya je ya karanta ma na mutaqaddimu da ya fi masa alkhairi ya fi masa daidai ya ce wala ya kara minan nasu illa rudalatuhum wa safilatuhum duk wanda ka ba san ilimin hadisi to kaskantacce ne shi bayi ne a cikin al'umma ka kyale shi kawai shi wannan shi dan dama gajinsa ne kawai karambaninsa kawai yake a ilimi ba ilimin ya je dandano ba amma wanda ya dandano ilimin hadisi ko da faqihi ne shi sai kaga ya zama mutataffil ya zama wato kaman parasite ya zama yana dan jigiya da malaman hadisi me kuka ce kanka zani idan yana hujja da ilimin hadisi da kuma abinda malaman hadisi suka faɗa sai ga ilimin shi ya haske sai ga hujjar shi ta yi ƙarfi wannan shine doka ta ilimin hadisi Allah ta'ala ya mana gamo da katari a sannan kuma ya zo ta'arifai da dama da tahadirai iri-iri daga cikin abin da ya zo da shi ƙari akan ma'rifatu ulumul hadith na al-hakim wato yayi magana akan al-hasan al-muttasil al-hasan al-marfu' al-maqtu' al-munkar sama'ul hadith kitabatul hadith da ire-iren su dai wato abubuwa ne masu yawa in aka je aka duba insha Allah ko a wasu lokuta na tabbata za a ji malamai suna faɗan waɗannan abubuwa sai abu na wato kusa da na ƙarshe da za mu yi magana a kansa shine hidima da malamai suka yi ma wannan littafi mai albarka tsakanin wanda ya rairaye da wanda wato ya sharhi da wanda yake ganin akwai inda yake malam ya dan samu zamiya bara ya masa gyara kamar da aka sani ba wani bankakke ba ba wani zai ce wai shi ya wallafa littafi yanzu ba wani ba zai iya zuwa ya maka gyara ba a'a ai wato babu bankakke sai ilimin Qur'ani da sunna amma in dai ba wannan ba wani wanda zai yi Qur'ani da sunna hidima to shi ma ta zai dace ta kuma zai dan sama wato zamiya farkon wanda aka fara sani yayi hidima ga wannan littafi mai albarka shine al-Imam Sharafuddin An-Nawawi Imam An-Nawawi kamar da aka sani Allah ta'ala masa albarka a rayuwarsa ya rasu 660 da 76 bayan hijira yayi littafi har guda biyu ƙarara akan wato hidima ga wannan littafi na ma'rifatu ulumil hadith na Ibn Salah littafi na farko da ya shine shine wato ya takaitawa da ya kira shi irshadu tullabil haqa'iq ila ma'rifati sunan khairul khalaiq wannan sunan shi littafi na farko da yayi daga nan kuma sai ƙara raina ya shi sanya mushi at-taqrib wa taysir li sunan al-bashir an-nadir wanda shine kuma daga baya muka mu muka sani za a ga an samu kamar su imamu sakhawi sun sharhin sa kamar imamu asyuti ya yi sharhin sa a cikin tadbirul rawi da sauransu da sauransu sun yi ma wannan littafi wato hidima banda imamu an-nawawi daga cikin wanda aka samu sun yi ƙara ma wannan littafin hidima akwai al-Imam Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'a ya rasu 733 bayan hijira ya rasu littafin sa al-Minhal rawi fi mukhtasar ulum al-hadith an-nabawi haka ya sanya masa sunan littafin sa ya ya wato takaita littafin ya ƙara masa wasu abubuwa na fa'idoji kuma abinda ake jin cewa na kushe ne ga Ibn Salah shi sai dan ƙara gyara tsarin littafin ya sa shi a bangaren guda hudu bangaren farko yayi akan matani yace sai ambaci as-sahihi hasan ad-da'if al-musnad al-muttasil al-marfu bangare nabi kuma yayi magana akan wato sanad anan ne yayi magana akan wane ne za a karbi riwayan sa waye ba za a karba ba isnadun al-ali wan nazil tadlisi da sauransu da sauransu sai bangare na uku kuma yayi magana akan wato ya ake wato tahammulin hadisi ya kuma hanyoyin tahammulin hadisi yake ya kuma ake rubuta hadisin shi kansa bangare na hudu kuma yayi magana akan wato ar-rijal sahabbai tabi'ai ya magana akan marwaita iri-iri ya magana akan al'asma'u wal kuna littafi ne kwarai daga sai da ya kai mutuka wajen wato jerantawa da tartibin da yayi tartibi mai kyan gaske banda shi bayan shi an samu wasu malamai kamar su al-hafiz ibn kathir ya rasu 774 bayan hijira ya ta ikhtisaru ulumil hadith shi ma dai kaga ne har yanzu ikhtisarin ake yi ya ta ikhtisaru ulumil hadith shi ma ya kokarin ya dan ƙara gyara wato tsarin littafin wasu abubuwa da yake jin malam bai kawo ba sai je ya kawo musamman yayi amfani da littafi na al-madkhal ila kitabis sunan na al-baihaqi ya dan ƙara saboda ƙara ma littafin kwalliya in an je an duba za a ga wato al-allama Ahmad Shakir yayi sharhin wannan littafi ya kira shi al-ba'if al-hafif sharh ulum al-hadith akwai kuma al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i shi ma yana da sharhi da yayi ya kira shi as-sayrul hafif sharh ikhtisari ulum al-hadith gabanin shi kansa ibn kathir din akwai Sharafuddin Abu Muhammad Al-Hussein ibn Muhammad Al-Tibi Ad-Dimashqi ya rasu 743 bayan hijira yana da littafi da ya sa mashi suna Al-Khulasa fi ma'rifati al-hadith shi ma dai har yanzu dai wato ya takaita abinda Ibn Salah ya rubuta ne kuma wato an an buga shi shi ma hakikin wato Abu Asim Ash-Shawami za a iya zuwa malaman ilimi su duba shi ma wato ya ya yi kokarin tacewa ya rairaye kuma ya ƙara wasu abubuwa da yake ya kamata a ƙara ya kuma fa'idanta da littafi na jami'ul usuli na ibn al-afir da sauransu da sauransu sannan kuma banda shi akwai al-hafiz mughlaqai ya rubuta littafi da ya sa ma suna islahu ibn salah ya wannan littafi jidda wato bai shahara ba ba a san shi sosai ba al-iraqi ya ambaci a cikin at-taqyid kuma wasu daga cikin malamai al-bulqini da su ibn al-mulaqqin sai ibn hajar sun dinga wato a kotun littafin sun dinga wato ɗauka daga cikin littafin amma dai har yanzu littafin a iya sani na sai dai ga yan wawa wataƙila za su ƙara magana a iya sani na dai kamar littafin har yanzu babu shi sai dai ɗan tsokaci da ake samun malamai suna yi daga littafin ko dai gyaran da ya mai ibnu sala a ce ba a yadda ba ko kuma gyaran da aka yi a ce ya an yadda kamar da aka sani al-hafiz mughlatay dama ya gwanance wajen yi ma malamai gyara ya ikmal ya kaza ya kaza da sauransu to ya da tabi da ya sa suna islahu ibnu salah banda wannan akwai wato annukat na azarkashi waɗannan kuma jararraki da aka riga mashi ibn salah din azarkashi ya rubuta ibn al-mulaqqin shi ma yana da littafi da al-muqni fi ulum al-hadith shi ma ya yi iktisari sannan kuma ya kawo jarare-jararen da yake cewa ya kamata yake cewa ya kamata a kawo akwai mahasul istilah na imam al-bulqini shi ma dai ya yi wannan hidima ga wannan littafi akwai at-taqyid wal idah na al-hafiz al-iraqi sannan kuma akwai annukat da ibn hajar ya yi ma shi kasa ibn salah din kuma ya yi ma malamin sa al-iraqi sannan kuma akwai tadhibur rawi na asyuti da sauransu da sauransu dai ba zai yi a faɗa ba da kuma wani abu da zai baka sha'awa shi kansa a tsarin da ake cewa wai mai tsari ba amma daga baya malamai suka da yawa su sun kasa wato kawo tsari da zai zama gyara a nasa hatta alfiya na iraqi za ga tsarin yabi hatta wato alfiya na siyuti za ga tsarin yabi sadaka to shi kashi alfiya din ita kanta alfiya za ka sa ta cikin wato hidima da aka yi ma wannan littafi albarka dan akan wannan ihtisarin ulumul hadith aka yi ta haka alfiya ta suyuti kuma daga cikin abin da mu ma wato malaman suka bada gudunmawa wajen hidima ga wannan waɗannan wato ulumul hadith na ibnu salah din ma'rifatu ulumul hadith Allah ga malaman mu da yawa duka sun suna kasar da wannan littafin wani wani ya gama wani ma yana da kanyi al-ustadu Dr. Muhammad Sani Umar yana yana yana kantar da wannan littafi Dr. Bashir Umar yana yana kantar da wannan littafi a wanda ake abota nake magana a to ka duk wannan wato alfiya ne a duka an gina su ne akan ihtisaru ulumul hadith banda ma kawai kantar da kuma wato ma'rifatu ulumul hadith da malamai da yawa suka yi Allah ta'ala ya saka musu alkhairi daga cikin abin da ake karawa za a ce malam kamar bai ambata ba akwai wato ta'rifin alqawi tarifin aljayyid tarifin almaruf tarifin athabit asalih ire iren waɗannan abubuwan da ake cewa malam bai amata ba to duka wala ga su asyudi sun ƙara hada shi hada waɗannan islahat din kuma sun yi tarifin sa sun yi wato magana mai kyau kwarai da gaske wanda duk wanda ba zai sanya a ce wannan littafi bai da albarka ba littafi ne mai albarka wanda bayan shi babu wani littafi da aka sani an masa hidima irin wannan daga cikin wannan wannan kamar shi ya zama wato abinda za mu yi magana na ƙarshe daga cikin abin da ake yawan magana abin da ake masa wato naƙari a wannan littafi nashi mai albarka akwai abin da ya magana na cewa a yanzu watakila ba zai yi kawai mu kaɗaice da cewa hadisi dan kawai mun ga isnadi kaza mu sa hadisi wace hadha hadithun sahihun ko hadha da'if da wannan akwai magana na malamai akan me asali yake magana amma abin sana kawo ta saboda shi mai cewa ne kace da wannan littafi na ibnu salah watakila abin da ya fusge shi shekarun baya mun taba mun cajin yana cewa shi ai kaza kaza kaza ibn salah ya je ya kulla ya kulla wato babin ijtihadi ya ce babu wani magana ijtihadi ka zo da wani abu da kan zama zaka zo ka ci da sabon ijtihadi ba duk da ibn salah kaga ba haka ya faɗa ba ibn salah yana magana akan tasihi da tad'ifi ne ba yana magana kan magana ijtihadi na fiqh ba amma da yawa zaka wasu daga cikin wato muqallidai suna kawo wannan suna hujja da ita to shi kanshi wannan ibn salah din ma haka yake magana malamai sun dinga masa raddi in ka je ka duba littafin malamai sun masa raddi kuma akwai ra'ayin cewa ba ma haka ke nufi ba wani magana yake yana magana akan al'ajiza ne wannan na faɗa saboda wato a fahimci cewa mai cewa zai kantar da wannan littafi to in dai da gaske zai kantar din ne to ba za ku sake jin ya kasance hadisin manzo Allah ba inda gaske ne eh in kuma ya je ya koya dan sun da sai an koya ko ilimi baka zuwa ɗakin kula kanka ce ka koya sai ka je ka koya in da gaske ne to ba za ka sake jin ya saboda wannan shidana da ya kaɗan inda aka yi magana kan kulle sahihi da da'ifi amma sauran ilimin hadisi ne kawai da yawa a ciki to kuma in yace zai kantar ina zai kantar in za a kantar kaga sai a ƙara sai a bi malamai ka zo a rinka kawo abubuwa da yawa ya zo ya yi tarihin shuduri bai daidai ba ya ce yaktubu hadithahu ba wani yaktubu hadithahu ba wani yaktubu hadithahu to ire iren waɗannan islahat din bai sani ba to ina zai ce zai kantar da hadisi idan irin irin wato islahat da malamai ke cewa ta gayyara bi akhara ire iren waɗannan abubuwa in ba ka sani ba sai kawai za ka sani ba an ce an ce an kawo abubuwan da na iskali kawai sai ka fassara abin da ke na hausansa kaga wannan yana tabbatar maka da cewa ko da ka tsufa da farin gemu a gemu a fuskanka in dai baka san abu ba ka zo kana magana a babin da baka sani ba to yaro wanda yake mai bakin gemu a kuncinsa zai kalle ka ce baka jahili bai kuma raina ka ba saboda tunda ka shiga wani ilimi da baka sani ba to sunan ka jahili a wannan bangaren dan uwa ba nuhu yana magana cewa wai da ya tsaya akan boko ko ya tsaya akan turanci to wannan shi ma kashi in ka je ka duba ka je ka duba malaman su yan boko me suka faɗa ai da can yana yin wasu wani tafsiri na cikin turanci na yan mintoci to ka je ka ka je ka ga mai malamai ke faɗa akan wannan turancin dai da mu yanzu in muka yi magana kaga wani zai fahimci abin ba daidai ba amma mu ai ba zai yi a cikin kuɗin mu daga sahu na yan boko ba ba wanda isa da zai ce ma mu daga cikin sahu yan boko da haka in mutum ya dace za mu faɗa in bai dace ba za mu faɗa to amma ya je ya ga wannan ma wasu wataƙila wasu sun girme shi wasu in ya ga daktoransu da suka yi a shekarunsa kaɗan za a ƙara eh amma su suka ce bai iya ba muka ji mun suna cewa bai iya ba saboda haka yan uwa a wannan mukaddama ta ibnu salah a takaice kwarai da kasina matse iya abin da zan iya faɗa kenan a daidai wannan lokaci daidai duba da lokaci amma dai na tabbatar an fahimce yanayin hidima da malamai suka yi ma wannan littafi mai albarka da kuma yadda abin da duk yake jiran mu na mu tashi mu je mu karatu kar ka rubu cewa kawai mukaddimar nan ko ai wani wani yana kantarwa a wajenka ne in baka yi ba tashi ka je ka koya lokaci bai kure ba tashi ka je ka koya lokaci bai kure ba littafi ne mai albarka mai alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu akan akan wato sunna ta manzon Allah Allah ya tabbata ya ƙara wato kaimi musu ga sunna manzon Allah Allah ya karfi duk wani wanda yake sai taimaki sunna manzon Allah duk wani wanda yake sai ya kawo sunna manzon Allah tarraki Allah ta'ala ya kawo mishi tazgaro shi ma a rayuwarsa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah sheikh ahmad allah ya saka da alkhairi allah ya sa a mizani wannan gwalagwalan kalmomi da aka bamu allah ya sa mu amfana da su allah kuma ya sa saƙon da ake kaiwa ya je inda ya kamata ya je kuma ya yi amfani allah shaida ne wannan zaman gaba ɗaya zama ne na 'yan uwantaka da gyara a gudu tare a tsira tare ba zama ne da manufar cin mutunci ko tunziri ko wani abu makamancin wannan ba so muke a gyara a haɗu a gudu tare a tsira tare gabanin in kirawo a ɗan uwa mala aminu garba wanda shi zai mana taliki akwai sanarwa kamar haka dukkan waɗanda suka mahalarta na wannan taro ana da buƙatar kowa ya sami yar takarda ya rubuta sunan shi da kuma wata fa'ida da ya samu guda ɗaya a cikin wannan zama da aka yi fa'ida ɗaya za mu tattara za a yi bita su domin watakila kar ku yi mamaki ka samu wata fa'ida a cikin wata magana da mai gabatarwa ya yi wanda shi mai gabatarwa bai samu wannan fa'idar ba yadda kai ka amfana da shi shi ma sai ya amfana da kai kunga an amfana da juna kenan so da haka kowa ya kokarin ba da wannan fa'idar za mu amfana da juna insha Allahu tabaraka wa ta'ala kun ji yadda mala ahmad ya kawo mana batu dangane da ita wannan mukaddima ta ibn salah da irin yadda aka yi mata ɗawainiya da hidima da aiki wanda zan kirawo malam amin ya zo ya mana ta'aliki na wannan takarda a cikin minti goma sha biyar shi ma dot insha Allah ta'ala idan ya yi minti goma bari makale takardar minti biyar ɗina a kusa da ni daga ya yi minti goma in zuro mai takarda in yi minti biyar in zo mai tsayawar badakkare a bayan shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da malamin wajen faɗar abin da yake daidai dai mu ma mu fahimci daidai mu kuma yi aiki da daidai tafaddal mashkurun madu
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه، وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci domin yin wannan bita ta ƙara wa juna ilimi ko sani game da abin da ya shafi gudunmawa da malamai suka bada dangane da abin da ya shafi ilimin hadisi a wannan malamai da aka ambata da ma wanda ba ambata ba duk wanda yake da wani hidima da ya Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa masa a mizani Allah ubangiji ya kara musu albarka wanda suke a raye Allah ya kara musu albarka a rayuwarsu wanda suka mutu kuma Allah ubangiji ya ya ji kansu da rahama a malam da ya gabata ya yi magana akan abin da ya shafi muqaddima ta ibn salah alaihi rahmatullah wanda ya fara daga abin da ya shafi abin da ya shafi tarjamarsa abin da ya shafi haihuwarsa da malam wasu daga cikin malamansa da malaman bai faɗa da yawa ba Allah ya saka masa da alkhairi lokaci ne bai ba da dama ba sannan kuma inda ya karantar madrasul ashrafiya ya ambaci wasu daga cikin littattafansa da kuma sannan ya fara tasalsuli inda aka fara samun abin da ya shafi talifi a cikin abin da ya shafi ilmul hadis inda ya ambaci inda ya ambaci magana akan abin da ya shafi abin da aka jingina na Abdul Malik ibn Jurayj kan cewa ya yi talifi sannan al-Imam Malik shi ma da abin da aka ambata su imamu shafi a cikin risala da kuma har kan inda ya zo aka fara samun littattafai na alƙazi a rawamar hurmuzi wanda ya rasu a shekara ta 360 da wanda ya biyo bayan sana abu a al'imam al-hakim abu abdullahi ne saburi wanda ya rasu a shekara ta 405 har izuwa kan shi da ibn salatin kuma yacce malamai suke kawowa abubuwan da aka samu wannan ba kuma yake nuna mana ba cewa a yacca shi wannan malami wanda bayansa aka samu malamai da yawa wanda idan mun ce za mu malam ya ambaci wasu daga cikin littafan da aka wallafa abin da ya shafi a shi wannan littafi na shi idan an ce za a lissafa kowanne a cikin ɓangarensa lokaci ne za a ɗauka mai tsawon gaske misali a ce wayanda suka iktisarinsa a ce za a ambace su gabaki ɗaya abu ne mai yawa wanda suka yi sharhi su ma haka wanda suka yi magana akan suka wake shi shi ma abu ne wanda yake mai yawa sannan wanda suka suka yi sharhin waken wanda suka yi iktisari da wanda suka yi sharhi da abubuwa ne wanda suka masu yawan gaske wanda wannan ba wani bikin mana cewa tsarkin zuciya da kuma fatar Allah da shi malamin yayi wajen talifin wannan littafi har Allah subhanahu wataala ya sa masa albarka a cikin wannan talifi nashi ya kasance malamai wanda suka jigajigai manya-manya suka dinga nufar wannan littafi nashi suna yin suna yin sharhi suna yin iktisari suna yin maganganu wayanda suke masu kyawu dangane da abin da ya shafi wannan littafi amma da ya ambaci abubuwa da yawa a cikin makalar sako takaddarsa wanda wasu da yawa ni ma na abin nan su zan yi magana akai amma sai dai zan tsallake su dan taba kaɗan daga cikin abin da nake ganin cewa bai faɗa ba ko akwai dan karin haske wanda yake kaɗan da ya kamata a ce an yi akan wannan misali ya kawo maganar abin da ya shafi ulumul hadis da kuma maganin malamai akwai maganar imam suyuki da yake kawowa yake cewa alhazimi ya faɗa a cikin littafin sa al'ujara wato al'ujarul muftari yake cewa ka sani lallai ilimin hadisi ya tattaro abubuwa wanda suke nau'uka masu yawan gaske wanda sun kai guda ɗari da shi kuma abin da yake littafin ibn salah shine nau'i nau'i guda 60 guda 65 wanda shi malam ya kawo guda 65 a wanda shi wannan malamin ya cewa sun kai guda 100 wanda kuma kowanne inda a ce mutum zai tafiyar da rayuwarsa a kanta akan guda nau'i guda ɗaya ya isa kan cewa tafiyar da rayuwarsa yana karanta wani nau'i guda ɗaya kaga shi har idan mun yi mukarana shi wannan ya yi kokari a farkon kawo littafinsa da malamai suka yi haɗa a kansa suke ta sharhi da wane ne ya kawo nau'i nau'i har guda 65 sannan kuma kowane nau'i ɗaya da ashe mutum zai ɗauke shi ya dinga karanta shi ya dinga bincike a kansa da bibiyar sa kwakwafi bibiya ta kwakwafi zai iya karar da rayuwarsa a kanta mun san cewa lallai ashe ba aiki karami wanda ya ba sannan shi kansa ibn salah alaihi rahmatullah bayan ya kawo wayannan nau'i ya kawo ya yi sabin su kan cewa nau'ikan da zai ambata a cikin littafin sa shi kansa ya yi ishara kan cewa saboda tawadu da kuma kankan da kai cewa wannan ba shine na karshe ba inda yake cewa walaysa zalika bi akhiril bi akhiril mumkin fi zalika fa innahu qabil lit tanwi ila ma la yuhsa yake cewa bayan ya kawo zuwa na karshen ne yayi magana akan abin da ya shafi a nau'i na ƙarshe abin da ya shafi awtan arwat wa buldanihim sai ke cewa to wannan ba shine abin da abu na ƙarshe da ya kamata a kawo ba abu ne za a iya kawo nau'antawa wanda har zuwa nau'in da ko kuma adadin da ba za a iya ƙididdige shi ba saboda mai izlatu sa ahwalu ruwatul hadis wa sifatuhum ba za a iya ƙididdige halaye da ɗabi'u na marawaita hadisi da kuma sifofinsu da halayensu ba saboda mai wala ko kuma ahwalul mutun mutunul hadis hadis annabi sallallahu alaihi kace da iya abin da ya kunsa wannan shi ma ba za a iya ididdige shi ba ko kuma wata sifa daga cikin sifofi da ya kamata ambata kowace idan ka ɗauki ta zaman kanta take shi kawo imam suyudi ya kawo magana ta alhafiz ibn hajar alaihi rahimahullah ke cewa a kawo wasu al'anwa da malam ahmad talha ya yi ishara akan wannan kan cewa wanda shi imam ibn salah bai ambace su ba shine wanda kuma malamai suna ambatar su misali alfaz min alqawi wal jayyid wal ma'ruf wal mahfuz wal mujawwad wal thabit wal salih duk wannan babu shi a cikin ita muqaddima ta ibn salah to amma malamai kuma suna ambatar su sannan akwai sifofi abin da ya shafi na maruwaita hadisi wanda su ma suna nan da yawa wanda malamai ba su ambata wanda bai ambata ba kamar wanda ya kasance sunansa da sunan malaminsa ya kasance ya yi daidai wato wanda ya kasance man tafaka ismu wa ismu shaykhihi wa ruwatu an da rawi an da kuma wanda ya rawaito daga rashi duk ya kasance sunayensa sun zama iri daya wannan shi ma ba shi a cikin littafin sa wa kamar ittafaqa ismuhu wa ismu shaykhihi wa shaykh shaykhihi wato malamin malaminsa da malaminsa sannan kuma da shi mai rawaya duk sunansa ya kasance guda daya shi ma wannan bai ambace shi ba a cikin littafin sa haka nan wa kamar ittafaqa ismuhu wa ismu أبيه وجده أو أو اتفق اسمه وكنيته وغير ذلك وإن نوعي كان وندا ما لم يسك أنبتا وندا يكسنشي shi malam bai ambata a cikin mukaddimar sa wanda shine amfanin istidraki da malamai suka dinga yi na littattafai da suka dinga wallafawa ko kuma sharhi misali a annukat na shi azzarkashi da kuma mahasinul istila na imamul bulqini wanda shi malamai sun ce ya kara wasu nau'i'ika guda biyar a cikin wanda shi bai ambata ba hasul istila wa tadmin kitab ibn salah na sirajuddin al-bulqini wanda ya shekara ta 804 ya kasance yayi littafin asali littafin iktisari ne na shi wancan islah kitab abin nan ibn salah na magulatai wanda shi malam ahmad yayi ishara a kansa da shi ma imam iraki ya yi ishara a kansa kan cewa sun yi maganar amma dai bai ga littafin ba kan cewa an nuna masa akan cewa ga littafin shine shi kuma a sirajuddin bulkini ya iktisarin sa wanda aka samu abubuwa wanda suke masu yawa wanda suke istidraki ne a ciki wanda malamai sun yi magana kan cewa abin da ya shafi littafin azzarkashi wato annukat ala na nazarkashi da abin da ya shafi shi wannan a mahasin listila na bulkini da abin da ya shafi kuma al-muqni na ibn al-mulaqin kan cewa littattafai ne ga su amma ana ganin littattafai ne mabambanta amma kuma kowanne daga cikin su ana samun magana wacce take kuma magana ce daidai wa daidai abin da yake a cikin wancan na mahasul istila shine a cikin nukatul zarkashi shine kuma a cikin magana na al-muqni na abin da ya shafi shi ibn al-mulaqin suka ce to wane ne wanda yake ya dauka daga wajen wani idan an dauka ga cewa imamu zarkashi kamar ya riga su mutu a tunan su shekara ɗari bakwai da casa'in da hudu a sannan shi abin da ya shafi sannan ɗaya littafin shine na al'abnasi a shagal fayya wanda malam ya ambace shi ba ya daga cikin shuru da aka yi wa shi muqaddimat ibn salah shi kuma ya shekara ta ɗari takwas da hudu shi ma duk ana samun maganganu wanda suke gasu dai magana ce guda ɗaya amma kuma duk cikin littafin kowanne an samu magana kuma iri ɗaya babu canji a ciki shine ake magana kan cewa to wanne ne wanda yake ya riga yi wani kan cewa wane yake ɗauka daga wajen wani tsakanin shi azzarkashi ko kuma ibn mulaqin ko shi imam sirajuddin bulqini ko kuma shi wannan al'abnasi shine kan cewa shi azzarkashi ya riga rasuwa amma kuma ɗalibi ne ga shiwa ɗalibi ne ga shi ibn mulaqin ɗalibi ne ga shi sirajuddin bulqini sannan shi ma imam al-iraqi sirajuddin al-iraqi shi ma malami ne gare su hakan ya kasance to wannan shi kan cewa ba wai dan ya riga su rasuwa ba ko su riga shi ko ya riga su rasuwa yake nuna kan cewa a su suka ɗauka daga wajen shi a'a magana ce wadda malamai sun yi magana akan ta sosai wanda yake nuna kan cewa a zai iya yiwa ɗalibi ya fa'idanta daga malami kamar yadda malami zai iya fa'idanta daga ɗalibi wannan dai ɗan talib ne da ya kamata a ce mun duba malam yayi magana akan abin da ya shafi abubuwan da aka yi wa shi malam istidraki akai misali abin da ya shafi tasfihul hadis wanda shi ma an samu daga cikin malamai malam yayi ishara kan cewa malamai ba su sallama masa kan wannan bai haka ne gaskiya malamai ba su sallama masa ba kan cewa ya yi magana kan cewa ba za a tasihul hadis an riga rufe shafinsa amma malamai ba su abin nan ɗinsa ba kamar yace shi imamul iraki ya magana akan cikin a cikin littafin sa taqid wal idha lima ughliqa wa ughliqa fi kitab min kitab fi kitab ibn salah yake cewa abin da ya shafi abin da imamu nawawi ya rajjaha huwa allazi alaihi amalu ahli hadis shine abin da aikin malaman hadisi yake akan sa فقد صح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصيبها yake cewa wasu daga cikin malamai sun daga wanda suka daga baya-baya sun inganta hadisai wanda bamu samu wanda ya gabace su wajen inganta wannan hadisan ba yake cewa familal mu'asirin ibn salah daga cikin wanda suke ma sun yi zamani ɗaya daga shi mala ibn salah din akwai abul hasan ali ibn muhammad ibn abdul malik al-qattan sahib kitab bayan waham wal iham shi wannan malami yana daga cikin malaman da suka sa hadisi kuma daga cikin wanda suke mu'asirai da shi wanda shi malam ibnu sala sannan daga ciki akwai daga cikin hadisin da ya inganta shine hadisin ibnu umar annahu kana yatawaddau wa na'alahu fi rijlaihi wa yamsahu alayhima wa yaqulu kadhalika kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam al-bazzar ya fitar sannan daga ciki akwai hadisan hadisin Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa kana sabu sallallahu alaihi wasallam yantazirun as-salah fayad'una junubahum faminhum man yanamu thumma yaqumu ila as-salati kamar yadda Imam Asbag ya rawaito a cikin littafin sa kuma shi ma Ibn Qattan ya ya abin nan dinsa sannan daga cikin mu'asirai wanda suke zamani ɗaya daga shi Ibn Salah wanda suka saha hadisi akwai Diyauddin Al-Maqdisi mai littafin Al-Ahadisul Muqtara wanda shi ma ya tattara hadisai a cikin littafin sa wanda yake gan cewa ingantattu ne kuma ya inganta wanda shi ma malam amal iraqi al-hafiz al-iraqi ya kawo a cikin littafin sa at-taqid wal idha kan cewa shi ma yana ga cikin mu'asirai ga shi ibnu salah sannan kuma abdul azim ibnu abdul qawi al-munziri al-hafiz al-munziri shi ma ya tattara hadisin ko kuma juz'in da yake magana akan abin da ya zo wanda Alisu Salama yake cewa gofira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar ya tattara wasu hadisai a ciki wanda suke nuna cewa hadisan ya inganta wasu hadisai a ciki wanda suke suma ba a samu wanda ya inganta gabaninsa ba sannan bayan yayi wafati wasu ɗabaka din wadda take biyo wayannan aka samu daga cikin irin su imam alhaji sharuddin ad-dimyati shi ma ya kasance ya saha hadisin ma'u zamzam lima shuri bala a cikin wani juzu'i da ya tattara cikin abin da ya kawo na ruwayar abdurrahman ibn abil mawali daga muhammad ibn munkadir daga imam daga sayyidina jabir allah ya kara masa yadda duk wannan iya daga cikin istidrakat da malamai suka yi da shi a da shi ibn salah wanda ana nuna min lokaci kan cewa lokaci na ya cika na su magana kan abin da abin da ya shafi shi ma magana kuma da yakan abin da ya shafi tashihul imamul hakim wanda shi ma malamai sun masa istidraki akan wannan kan cewa yana gan cewa daidai waccan matsala ce kan cewa ba za a sahaha bayan magabata wanda shi ma malamai sun masa istidraki amma kasancewar lokaci yayi nake ganin zan dan dakata nan wajen abin da faɗan daidai Allah ubangiji ba mu lada wannan kai kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Walaikun salam wa rahmatullahi wa barakatu. Magana ta gaskiya banda dai umarni aka bani ka'ida ce da ba zan tsayar da Malam Aminu a wannan gaba ba. Sau da gaskiya ya koro bayanai masu matukar muhimmanci da ya kamata a ce an saurare su an kiyaye su. To uwa wannan shine ƙarshen takarda ta biyu kuma ta ƙarshe a wannan zama da muka gabatar a wannan masallaci mai albarka tare da 'yan uwa baki daya abinda nake so in ƙara jaddada mana gaba daya manufa ta yin wannan bita shine ba wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ana jin muryar mu ko a ga fuskokinmu idan wasu da muke ganin suna kan gurɓatacciyar hanya sun yi wani abu na ba daidai ba sun taɓa shari'a to ba daidai ba ne a lokacin da wani da ake ganin muna tare ya yi irin wannan abin kuma a jimin yi shiru to wannan shine abin da ake cewa ƙungiyanci wanda addini ya hana amma ba laifi ba ne don ka zama ɗan ƙungiya kaza matuƙar za ka tafi akan abin da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam suke so amma in za ka tafi akan cewa lallai abin da wannan ƙungiyar taka ta zo da shi ko abin da wannan ɗan ƙungiyar taka yake kai yayi za ka kare shi ta kowace fuska to wannan shine ƙungiyanci abin zargi da ba a so an ambaci suna shi yasa zan ambata Allah ya ji kan kakanmu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya zo ya yi gwagwarmaya ya yada sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ga alfanunta abin takaici ne yau a ce a cikin gidan shi tsatson shi aka samu wanda yake fitowa yake sukar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kwatanta da cewa bola ko buhun yashi tare da kiran mutane su makalkalewa ra'ayiyyika na fuqaha'u a yi watsi da abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin takaici kuma ana makalewa ne da wasu daga cikin maganganun malamai da inda maganganun suka yi daban inda shi kuma wanda ya zo yake maganar a yau ya yi daban abin da ya faru kuma haka ɗayan biyu ne ko dai yana so ya ƙara bayyana wa mutane jahilcinsa baya karatu don da yana karatu da ya san akan me su suka yi wannan maganar ba irin shi a inda yake yin ta ba ko kuma a'a ya sani son zuciya ne wanda kuma wannan ba wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarrabe shi da wannan Allah ya tsare mu in ba haka ba ɗauko maganganun malamai da suke nuni akan cewa ba kowane hadisi ne da ya inganta ake yin aiki da shi ba a makale da wannan a ce za a soke hadisai ai ina ganin jahilci ne domin su ba suna maganar a yadda yake magana ba ne akwai hadisin da za ka samu ta hanyar in ka bi asali a cikin salaf babu wani malaman hadisi da malaman fikihu duk malaman hadisi ne Allahumma illa malaman hadisi riwayatan da dirayatan zaka iya samun man waffaqahu Allah ta'ala Allah ya datar da shi ya hada tsakanin ilmul hadisi riwayatan wa dirayatan zaka samu wanda kuma Allah ya bude mai ne a bangaren riwaya bai bude mai a bangaren diraya ba wani kuma Allah ya bude mai a bangaren diraya bai bude mai a bangaren riwaya ba to saboda haka idan aka samu wani hadisi ya inganta sai aka samu sahabbai sun yi ijma'i akan rashin aiki da wannan hadisin shi kawai sai ya ɗauka kawai ya saba da hankalinsu ne a'a matsala ce ta ilimi karmakallahu ana samun hadisin da akwai nasikh da mansukh wanda ya rawaito hadisin bai san an samu wanda ya shafa wannan ba shi kuma dama riwaya kawai ya maka ba tsayawa ya ma darasi ba balle ya ce bari in bambance maka an samu wanda ya warware shi kawai sama'i sama'i ne zai zo ya maka ruwa ya wuce to in aka samu wanda kuma ya hada ya san wancan ya san wancan ba zai aiki da wannan ba tare cewa wannan ya inganta misali guda ɗaya tak akwai kuma hadisin da zaka samu ya inganta amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da wasu keɓantattun ko specific mutane ne ko wani jama'ar wani guri hadisi ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kar ku fuskanci alƙibla yayin bayan gida ko fitsari kar ku juya mata baya haka ne fi nafsil hadith sai ce walakin sharriqu aw garribu ku kalli gabas ko ku kalli yamma dan Allah dan Najeriya mu yanzu da muke Kano ba za mu ce a rikitar da mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku kalli alƙibla yayin bayan gida kar ka juya wa alƙibla yayin bayan gida amma ka kalli gabas ko ka kalli yamma mu ina ce alƙiblan mu gabas kuma an ce ka kalli gabas kuma an ce kar ka kalli alƙibla to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin yana magana ne da mutanen Madina su ba gabas bace alƙiblar su ba yamma bace saboda haka kai in ka zo kawai makasudin menene abin da annabi yake so a yi a kaucewa alƙibla duk inda ka tsinci kanka kaucewa alƙibla a nan ba za a ce ba kai aiki a yi watsi da wannan hadisin ba yana nan yana aikinsa kai ne akan ka baya aiki to duk yawancin hadisan da ko in ce duk hadisan da kaga malamai sun haɗa akan cewa ya inganta kuma sun haɗa akan ba za a yi aiki da shi ba akwai ɗaya daga cikin waɗannan dalilan ba da ka bane ba za ka gane ba sai ka yi karatu amma mutum ya zo ya ce shi zai karantar da kanshi ya buɗe ya ɗauka ni yanzu na girma in zauna a gaban malami to dole ya ringa kwaɓa in ya zo irin waɗannan abubuwan sai kawai ya yi hukunci musamman ana zuga ka ana cewa kai ne mufti kowa ke ne yanzu a ƙasan ka yake ko kai ne mufti saboda haka kowa ka fi ƙarfin ka zauna a gaban wani ya ko ba za ka zo gaban mutum ba a zahiri kai irin wayan nan da wasu suke yi mana samu karatun ka kulle kanka ka danna ka bi ka saurara ka fa'idanta ka bi malaman ka ji me suke cewa sai ka gane sai ka zo ka bayar in kana jin ka girmi ka ce kai kayi karatu a gurin wani saboda me amana ce ta wa'innan al'ummar da suke sauraron ka amana ce wallahi akan ka kuma Allah sai ya tambaye ka duk wanda yake zama a gaban mutane ya gaya musu sakon Allah ya sani wallahi amana ce Allah ya bashi kuma wallahi in ya ha'inci mutane sai ya yi nadamar da ba za ta amfane shi ba ranar gobe kiyama mu cire neman suna da ɗaukaka da san birgewa da san mu ringa kallon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkanin abubuwan da za mu yi akwai maganganun malamai da yawa dangane da wannan matsalar wanda ita ma takarda ce mai zaman kanta ba za mu ce za mu kawo ba yanzu dai an ɗan haska watakila a gaba ko a ɗan bidiyo ko rubutu da ake yi za a iya karo da shi an gabatar an turo domin amfanin ragowar 'yan uwa domin a gano inda wannan mutumin ya dosa ba wai fiƙihun kansa bai sani ba wallahi fiƙihun malikiyar da yake ta cewa a ƙyale hadisi a makalkale malikiya yana cikin karatu zaka ji yayi wata maganar a matsayin ra'ayin malikiya wannan almajiran na mahaifin shi su mai gyara su ba haka bane kaza ne fiƙihun malikiya fiƙihun malikiyar ma wallahi bai gama sani ba ya taimaki kanshi ya taimaki wa'innan bayan Allah da suka yarda da shi ya faɗi iya abin da ya sani yake da ilimi a kai abin da bai sani bai ja bakinsa ya shiru wa ya ce dole sai ka san komai wa ya ce dole sai ka san komai Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata muna yin addu'a nam nam kafin akwai lacca da za a gabatar gobe insha Allah ta'ala tsakanin magriba da isha a masallacin al'ansar da ke mai dile a ƙarƙashin masallacin da yake ƙarƙashin ɗan uwa sheikh malam yusuf kofa insha Allah laccar tana da alaƙa da wannan bayanan wanda a can ne za a yi faɗaɗa bayanai a fito da wasu abubuwa a haska domin su gane inda wannan mutumin ya dosa da kuma abin da yake kira a kai shekara goma sha baya almajirai ma 'yan tsakin almajirai irinmu mun gano wasu abubuwa mun yi rubutu a kan shi shekara goma baya ina da rubutu da na yi a kan shi shekara goma dangane da wannan matsalar ta hadisi yana nan a facebook ko a satin nan sai da facebook suka dawo min da shi saboda me kasancewa mu ba ma kara a harkar addini ko a cikin gidanmu kake in kai abin da yake saba da abin da addini ya zo da shi za mu rufe ido mu yi wa mutane bayani na gaskiya mu yi gaba sai mu ce Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane in mai ganewa ne kai a dan uwa malam Ahmad da dan uwa malam Amin Allah ya saka muku da alkhairi kun yi bayanai masu tsada da ya kamata a ce yan uwa ɗaliban ilimi sun sanya wannan bayanan a gaban goshinsu ya zama na haska musu akai su ma su je su faɗaɗa wa kansu tunda dama zama ne na ɗalibai duk wannan bayanan da aka yi da takarda ta farko da aka ringa faɗar wato yadda aka hidimta wa sunna kamar ana gaya mana ne mu nan kowa ya san kanshi balil insanu ala nafsihi basira na san ina nake da kwari ina ce ina ne zan iya bada gudunmawa ni ma in bayar lokacin nan tafiya yake ya kare da gudu ina ne zan iya bawa addini gudunmawa in je in tare kar in tsallaka inda ban iya ba harkar midiyan nan da ake ana rubuce rubuce kar ka yadda ka rubuta abin da baka, baka iya ba wanda ka iya din ma ka tsaya ka tabbatar cewa abin da za ka rubuta maslahar, maslahar rubutawan tafi mafsadar sannan ka rubuta a yada a ci gaba da yi wanda ba ka da ilimi a kai gayyato wanda yake da ilimi a kai ya zo ya magana a kan shi idan wannan ya tara bangaren shi wannan ya tara bangaren shi wannan sai ka ga gurin an cika komai amma in ka zo ka ce za ka shiga bangaren da ba naka ba to sai a ga wallanka sai kai wa kanka tsirara ba tare da ka sani ba Allah subhanahu wataala ya samu dace wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah